أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وشكرا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana da muke nazari na tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna karatu a cikin suratul furqan za mu tashi aya ta goma sha shida aya ta goma sha bakwai mun tsaya a sha shida za mu tashi ta sha bakwai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل
bismillahir rahmanir rahim bayan Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin dan aljanna Allah ya samu a ciki Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin yan aljanna irin masauki da zai yi musu Allah ya samu na ciki a cikin aljanna kafin nan Allah ya gaya mana labarin yan wuta Allah ka tsare mu to shine sai Allah madaukakin sarki shi da kanshi yake tambaya tambayar da ba ta da bukatar amsa bayan an gaya ma yadda 'yan wuta za su shiga wuta su sha azaba Allah kuma ya gaya mana yadda zai sa 'yan aljanna su shiga su ji daɗi sai Allah ya ce shin wanne ne ya fi alheri mutum ya zama ɗan wuta shi ne ya fi koko ya zama ɗan aljanna kaga ai ba ka bukatar amsa ka zama ɗan aljanna shi ne ya fi shi bi ma'ana ka tsaya ka bi Allah maɗaukakin sarki ka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki ka tsara dokokin Allah maɗaukakin sarki sai mutum ya zamo ya samu wannan irin sakamako Allah maɗaukakin sarki ya ce idan ɗan aljanna sun shiga aljanna duk abin da suke so za su samu a cikin aljanna komai sa'annan wannan alkawari ne Allah ya riga ya ɗauka wa kanshi Allah maɗaukakin sarki bai saba alkawari Allah ka samu a cikin aljanna to shine inda zamu tashi Allah madaukakin sarki sai ya bamu labarin tashin alkiyama abinda zai faru ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki yace wa yawma nahshuruhu ranar da zamu tada su wa ma ya'buduna min dunillah mu tada su tare da abubuwan da suke bautawa koma bayan Allah wanda duk ya bauta wani ba Allah ba ya shiga uku wanda duk ya bauta wa wani ba Allah ba in an ce wani ba wanda za ka cire in ka bauta mala'ika wuta za ka shiga in ka bauta annabi wuta za ka shiga in ka bauta to ma wa kan ba ma wanda za ka girga ne ha to wa za ka girga in dai mutum in ya bauta wa annabi zai shiga wuta ko bauta mala'ika jibrilu zai shiga wuta to ai ba bukatan sai an ga ma in ka bauta wani kuma ko akwai babu ai ba sai an ga ma ka gane kenan duk wanda ka bauta wa ba Allah ba Allah ya tsare mu da bautan wani ba Allah da haka wanda Allah madaukakin sarki ce ranar da zai tada su da waɗanda suke bautawa kuma bayan Allah duk wanda ba Allah ba fa ya sai Allah ya ce musu su suwa su waɗanda aka bautawa Allah sai ya ce musu a antum adlaltum ibadi haula ku ne kuka batar da bayina waɗannan kuka ce musu su bauta muku Allah ya ce an hudallu sabil ko kuma su ne kawai dan batan kai suka kama bauta muku wannan ita ce tambayar da Allah madaukakin sarki zai yi musu su ku ne kuka sa su su bauta muku ko kuma su ne da kansu suka bushi iska suka bauta muku irin tambayar da Allah madaukakin sarki ya gaya mana zai yi wa annabi Isa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya gaya mana iz qala lahu ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah kai ne kace wa mutane ku dauke ni da ni da mahaifiyata mu ma alloli ne bayan Allah ku bauta mana Allah ya gaya mana amsar da annabi Isa zai bayar annabi Isa sai ya ce Allah in kuntu qultuhu faqad alimta Allah in ni na sa su ka sani saboda ba abin da yake buya wa Allah in ni na musu umarni su bauta min ka sani yace ma qultu lahu illa ma amartani bi Allah ban ce musu komai ba sai umarnin da ka sani abin an ibudullaha rabbi wa rabbakum wannan shine umarnin Allah ku bauta wa Allah wanda yake shine ubangiji na kuma shine ubangijin yace wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihi lokacin da ina nan na san me suke amma falan ma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid shikenan karshen ayar Allah sai yace haza yawma yanfa'u sadiqina sidquhu kaji ranar da gaskiyar masu gaskiya za ta musu amfani Allah ka samu cikin masu gaskiya na'am qalu subhanaka ma kana yanbaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya walakin matta'tahum walakin matta'tahum wa
waɗanda aka bauta wannan wanda Allah zai tambaye su kuka ce a bauta muku su ce a'a ba su bane to sai su ce qalu subhanaka sai Allah tsarki ya tabbata gare ka tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji ma kana yambage lana an nattakhiza min dunika min awliya ai bai dace ba gare mu a ce mun rike wani kuma bayan ka majibincin al'amura wato waye kai mu waye sa mu ta yaya za mu yi wannan aiki kaga daidai suke su ce ba mu sa su ba da haka ba mu sa su ba abinda za su faɗi kenan ba mu sa su ba Allah madaukakin sarki ya ce sai su ce walakin ban ta'atahum wa aba'ahum Allah kai ne ka ba su ka ji yadda su daɗi ka ba su rayuwa da iyayensu duk abin da kaga yana faruwa a duniya da wanda ya ji daɗi da wanda ya sha wahala da wanda ya samu da wanda ya rasa da wanda ya samu kwanci hankali da wanda ya haɗu da tashi hankali duka da sanin Allah daman da suka samu har suka bauta wa waninka Allah ka ka ba su damu shi ne mata'atahun wa aba'ahun ka ba su dama ka ba su lafiya ka ba su wadata ka ba su dukiya ka ba su mukami ka ba su sarauta ka ba su abin da ka ba su wannan ya sa suka je maimakon su bauta maka sai suka kama bauta wa waninka hatta na su zikira har suka manta da alkur'ani suka manta da ambaton Allah suka manta da yi wa Allah bauta wa kanu qauman bura suka zama mutane cikin halakakku da haka dama da Allah ya ba su ya ba su Allah ce daman suka ce daman da Allah ka ba su shi ya ja su suka zama sun shiga cikin halaka saboda abubuwa da yawa da mutane suke Allah ne gale su in namarud da kuka ji ana ta maganar namarud yayi kafirci yayi wane ne da Allah madaukakin sarki ya tashi kama shi sauro Allah ya turo mar ya shiga hancin shi sai ya shiga kwakwalwar shi sauro shikenan rayuwar ta rikici ya ki fita da yake ya zo aiki ne aka yi aka yi da shi ya ki fita shine sanadiyar mutuwarsa sauro Allah ya kiyaye wani lokaci za ka ga ƙwaro ya sace mutum ya shiga cikin bakinsa kuma kamar an aiko shi kaga ya yi wusa maza ya ya shige inda ba zai fito ba sai dai addu'a da haka duk abin da ka gani Allah madaukakin sarki da saninsa kuma shine ya bari na'am fakar kazzabu فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا su waɗanda suka bauta wa wani Allah aka tambayi waɗanda suka bauta wa suka ce babu ruwansu shine sai Allah madaukakin sarki ya ce musu fakar kazzabukum bima taqulu sun karyata ku kan abin da kuke faɗi sun ce ƙarya kuka musu ba su suka sa ku ba da haka fa- daga daga lokacin Allah ya ce fa ma tastati'una sarfan wala nasra ba za ku iya ɗaukewa kanku azaba ba da za a yi muku sa'annan ba za ku iya taimakon kawunanku ba abinda Allah madaukakin sarki ya shirya muku na azaba haka nan dole za ku shi- za ku shiga ciki Allah ka tsare mu Allah ya ce wa man yazlim minkum wanda duk yayi zalunci a cikin ku nuziku azaban kabira za mu dandana masa azaba mai girma idan babba ya ce abu na da girma tabbas abu na da girma ko a dan adam yanzu in- in wani ya inda ka san dangote in ya nuna ma wani mutum ya ce kai wancan yana da kuɗi na? ai kun gane hausan ka ga lalle ka san wannan kuɗi na shi ya kai in har wannan ya kai na? ko kuma ka ga shugaban ƙasa ce zo mu je mu gaida wani babban mutum na? ka san kuwa kai za ka ce wannan yana da girma to Allah maɗaukakin sarki ya kira azaba ya ce kabira za mu ɗanɗana musu babbar azaba in ji Allah azaba ko ƙarama ce na tana da wahala bare azabar Allah maɗaukakin sarki Allah ta tsare mu na وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا
duk abin da yake shiɗan yake ta kai kawo ba abin da shiɗan yake so kamar mutum ya shirka da Allah ba abin da shi ne yake so kamar mutum ya bauta wani ba Allah don ya sa an gama da shi Allah ka shirya da mu kuma kaga abubuwan bautan wani Allah suna da yawa yanzu da yawa akwai wanda za ka ga kawai shi duniya yake bautawa akwai wanda shaidin yake bautawa akwai wanda kawai shi ba ruwan shi da Allah wanda duk ya zama haka sai ya zama yana bautar zuciyarsa ya zama yana bautan wato zukan zuciyarsa Allah ya kiyaye da haka tsirar dan adam kawai ya bauta wa Allah kuma tsirarsa shine ta roƙon Allah shiriya saboda shiriya ta Allah ce ga mu a masallacin nan ba wanda waye shi kawo shi ko akwai wallahi babu ko Allah tsarin Allah ne shiriya ce ta Allah shi haka Allah yake yi in ya shirye da mutum sai ya zama shiriyi ba ku ji labarin Linda Anthony ba Allah ya ji kanta ba ku ce amin ba lokacin ta koma laila laila antoni ita ce mata wadda ta zama musulma ba ta taba ganin musulmi ba ba ta san musulmi ba tana aiki a library na wata coci a california tana bibi ita ce mai tsatsaren littafi babanta ma yana wajen yana aiki a wajen kullum sai tana ɗaukan tafsirin waye ne ke muhammad ali ne ko a'a yusuf ali tafsirin yusuf ali kullum in ta ɗauka za ta gyara sai ka sai ta buɗe sai ta karanta abin sai tantari kawai duk labirarin ba ta san littafi kullum ta zo ta ɗauke shi tana ta karatu tana ta karatu kawai ta sai ta ɗauki ta je wajen babanta su ce babanta ni na samu sabon addini ba haka ne da kaji kuma sai ce mata to ki ga miki go ahead haka ya ce mata tana da shi kenan ta ce shi ke wata wannan addinin za ta ta zama musulma ita da kanta lokacin fa shekaranta ashirin da biyu ta zama wannan an zo an yi wani taro shi malamin da yake ba da labari a nan california sai ta zo wajen taron har aka ba ta dama ta yi jawabi wanda a wajen ta ba mutane mamaki ta sa mutane kuka ta ce za ta yi magana amma da aya ɗaya a cikin ƙul'ani za ta yi har laccar da za ta yi ba wata aya ba ne take nana ta shi ne fabi ayi ala'i rabbi kuma tukan ziba eh da wace irin ni'imomin ubangijinku ne kuke karetawa ta ringa lissafin ɗan adam cewa bakinka kana iya buɗe shi ka rufe fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazzibu idan ka kake kikkimtawa duk sai ta lissafin jiki dan adam a wannan taron mutum 48 suka musulunta sariyata ta zama musulma an musulunta saboda ita ta zo ta yi aure tana da shekara 25 ta rasu ta zo aihuwa ita daga linda Antoni ta dawo Laila Antoni zaka Allah ji kan Laila Antoni yau Allah hada mu da ita a cikin aljanna da haka shari'a ta Allah ce shi yake yi Allah ka shirye da mu Allah madaukake sarki yace wa ma arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la ya'kuluna da'ab wato kun san kafiran makka yana daga cikin abin da suke zargin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wai wannan wa qalu ma li hadha rasul ko ya kullu ta'ama wa yamshi fil aswaq wai wannan wani irin annabi ne yana cin abinci kuma yana muna haduwa da shi a kasuwa wato kaga suna son dan ya zama annabi shikenan ya daina cin abinci sai babu wani tsarin Allah na cewa wai dan kana kusa da Allah karkace abinci duk ma wanda ya ce ma wai shi wali ne ba ci abinci ƙarya yake na ba wani wali da ba a cin abinci ko akwai masu wali a ku faɗa mana wallahi ba gaskiya ba ne ba wani wali da ba a cin abinci wali kuma ma tun da annabi ya ci abinci kai wani menene gwanin takan ba ka cin abinci kaga tun da annabi sallallahu alaihi wasallam shin akwai wali da ya kai annabi ne ai babu to shi annabi na cin abinci ka kenan ba ma wani gwaninta ba ne don mutum ya zama baya cin abinci da haka suke ta wannan zargin shine sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su amsa Allah ya ce musu ai ba ma annabi sallallahu alaihi wasallama ba kawai wa ma arsalna qablaka minal mursali ba mu aiko ba kafin kai duk manzannin da muka aiko Allah ya ce illa innahu la yakuluna ta'ab face suna cin abinci duk annaba ba wanda baya cin abinci wayo shuna fil aswaq sannan suna zuwa kasuwa suna zuwa kasuwa su je su siya su siyar su je su yi kasuwanci yadda kowa yake yi haka annabawan Allah suke da haka Allah ya ce kuma waja'alna ba'dakum li ba'din fitna muka sanya shashin ku ga shashi su zamo jarabawa su zamo fitina haka Allah ya yi tsara duniya uba ya zamo fitina wa ɗansa ɗa ya zamo fitina wa babansa oga ya zama fitina wa yaransa yaro ya zama fitina wa ogansa mata ta zama fitina wa mijinta miji ya zama fitina ga matarsa makoci ya zama fitina ga makocinsa haka nan haka nan Allah ya ce waje Allah ba'da kulli ba'din fitna haka muka tsara rayuwa inji Allah muka sanya shashi ku su zama jarabawa ga shashi me yasa Allah madaukakin sarki yayi haka yace a tasbirun dalilin da ya sa muka haka shine mu jarraba ku mu ga ko za ku yi haƙuri kawai kaji abin da ake so da kai kawai haƙuri a yi ma ka yi haƙuri kuma wa kana rabbuka basira ubangiji yana kallon kowa Allah yana sanar da halin da kowa yake ciki da kaga kenan mutum ya ce ba za a yi masa wani abin da baya so ba ko ba zai ga wani abin da ba haka ya shirya ba wannan ba daidai ba ne ba amma Allah bai yi duniya haka ba za a yi ma laifi kawai ka yi haƙuri na za a ma ba daidai ba ka daure ka gani ka ƙi gani ka ji ka ƙi ji wannan shi ne ƙa'idar rayuwa a ko'ina kuma ita ce ƙa'idar rayuwa da kowa wannan ƙa'idar ita ce da yawa ba a ajiye ta ba a cikin rayuwa ake ta samun rigima tsakanin ma'aurata tsakanin mata da miji ita ce ka'idar da in miji ya manta sai a yi ta wannan rigima domin duk mijin da ya ce matar shi ba za ta saba masa ba to bai san wannan aya ai kun gane bai gane wannan ayar Allah ya ce waje Allah ba'ada kulli ba'adin fitina har matar da ta ce mijinta ma ba zai saba mata ba ta gane wannan ayar kuma Allah ya ce duk yayi haka ne a tasbirun ya gani ko za mu yi haƙuri in an yi mana ya zama in an ma ba daidai ba ko za ka jure kai haƙuri kuma Allah ya ce yana kallon kowa da haka kawai haƙuri shine magani ka yi haƙuri ka samu lada a cikin haƙuri akwai lada abubuwan da masu haƙuri za su samu mafi girma ma shi ne ranar tashin alƙiyama Allah cewa ya inna ma yi wafa sabiruna a jirafin bigairin isa ran ƙiyama ana dumbuzawa dumbuzawa masu haƙuri ladar su ba lissafi za a baka lada ba lissafi kaga aljanna ta tabbata kenan za a dumbuza ma ne lada ba goma da goma ba a'a a baka lada kawai da zai ishe ka shiga aljanna wannan sai haƙuri sa'annan ga ma'iya ta Allah inna Allah ma'as sabiri Allah yana tare da haƙuri da masu haƙuri ya kiraye ta cewa ya allazina amanu sabiru wa sabiru wa rabiu wa taqullaha la'allakum tuflihun Allah yana ta ba mutum haƙuri yayi haƙuri kuma in ka ji haƙurin ma ba abin da zai faru na'a to me zai faru ba abinda zai faru sabo abinda Allah ya tsara shi zai faru eh kamar rasuwa ne in an wa mutum rasuwa in ya daure ya hakuri ya bi Allah sai samu lada ya danna zuciya in kuma yace ba zai bi Allah ba zai yi ta hayaniya yi ta surutu yi ta kuka yi ta sai ta samu zunubi karshe dai kuma mutumin ba zai dawo ba namiji ne in mata ce mata rasu ba za ta dawo ba duk magana ɗaya kaga kenan wanda ya haƙuri ya fi cin riba ya fi cin riba sai ta addu'a ta addu'a ya dinga dauriya na
وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan jarabawa da Allah madaukakin sarki yace ya sanya mu duka hadda annabawansa ta wanda ya zama a rayuwa ta duniya annabi sallallahu alaihi wasallama wata ranar yana zaune yana zaune kawai sai ga mala'ika jibrilu ya sako mala'ika jibrilu ya sako mazala sallallahu alaihi wasallama ya kalli sama shi ma ya kalli sama sai ya ce masa kaga ga wani mala'ika can yana sakowa tun da aka yi duniya bai taba sakowa ba wato mala'ika ne bai taba zuwa duniya ba amma ga shi nan Allah ya aiko shi wajenka da ya zo suka gaisa shi ne sai ya ce Allah ne ya turo ni in tambaye ka kana so a mai da kai annabi mai mulki ko kuwa kana so ka zama annabi talaka mala'ika jibril ya kalli manzo Allah ya ce masa tawada ali rabbik wato ka zabi kar ka zabi na mulki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi yace bal abdan wa rasulan na zabi na zama bawan Allah ko manzon Allah ai annaba Allah ko wanda Allah ya ba su mulki irin su annabi Sulaiman mulki sosai mulkin ma da ba wanda ya taba yin irinsa ba kuma wanda yake yin irinsa yanzu don ba wajen gidan shugaban kasar da za ka je ka samu aljanu na gadi shi na? a yanzu babu na? duka ordinary mutane na? to shi annabi sulama zaman fada ma aljanu ne ake zaune haka shi yasa in da ya ce aje teku sai a shiga a ebo lu'ulu'u a ebo marjan a ebo duk kayan tsaro zinari da azurfa a yi kwalta da zinari aiki lokaci guda a karar da shi yana so kaman gwarin fa yanzu nan yanzu an share fili kafin asuba an gama an gina kaman gwarin fa aiki ne na aljanu an gama hadda kujeru a fili abubuwa da yawa Allah ya bashi kuma ga shi annabin Allah da ka ba magana amma annabi sallallahu alaihi wasallama haka ya zaba kuma Allah madaukakin sarki cikin hikimarsa da ya sa shi ya zaba haka shine yafi mana alheri wajen mutum ba zai gane ba kun ga kudin nan kudin nan da kuka gani Allah ba kowa Allah zai ba shi ya ringa sallah ba na in ƙara faɗa? na? Allah wallahi ba kowa ne kake Allah zai ba shi kuɗi ya rika sallah ba wanda suka samu kuɗi suka tafi suka daina sallah Allah kaɗai san yawansu wallahi sun daina kwata-kwata ba ruwa to me zai yi kuɗi na nan da haka Allah ya baka arziki ka rike addini wannan rahamar Allah ce eh da haka musiba ce ah baka ji a cikin suratul zukhruf Allah da kanshi yake cewa falawla an takuna nasu ummatan wahida yace da ba dan kaddin mutane su zama kafare ba duk kafirai yace laj'alna liman yakfur bi rahman libuyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yazharu Allah dan ya nuna ma cewa dan kafiri yayi kafiri ba wai wani yayi kafirci ba wai wani matsala bane gare shi yace da ba dan ma kada mutane su zama kafirai ba da in mutum yayi kafirci sai Allah ya kara masa dukiya Allah ya ce da kawai sai mu sa a gina wa duk wani kafiri gida na zinari da azurfa kafiri sai a gina ma gida da matattakala na zinari in zaka hau steps kana taka zinari kana hawa amma Allah ya ce da ba gudun kada mutane su zama kafirai ai kun gani ko ka tashi duk wani kafiri ka ganshi da gidan zinari akwai matsala wallahi wani zai ce wani zai ce bari ya dan yi gobe zai tuba in an margini na in an bashi allocation ne so ya koma ko ba zai dawo ba to Allah madaukakin sarki hikimarsa ce saboda muni muka sa duniya a gaba shi Allah kawai duniya gida ne na jaraba kawai an zo a jaraba mun akwai inda za a je a ji daɗi akwai inda za a je a hole akwai inda za a je a more akwai inda za a je a yi rayuwa wannan rayuwar da ake kowa ya san inda ake yi da cikin wahala ake kowa ma ya san wahala ake sha kowa da mai shi da mara shi da mai mulki da mara mulki da sarki da ba sarki ba kowa wahala yake sha muhalar mutane ne kawai Allah ya bambanta ta shikenan amma nan gidan kawai laqad khalaqanal insana fi kabad inji Allah mahalice mutum cikin wahala haka nan kuma zai rayu yayi nan yayi nan ga rashin lafiya ga rashin lafiya ga tsoro ga fargaba ga ga abubuwa da yawa ga tsufa shi kanshi ma matsala ne mutum ya saba da yana saurayi yana tsalle yana sai ya dawo ba zai iya tsalle ba yanzu kuma duk da wuri ake tsufa kar ku ga ku yan ƙanana yanzu za ku tsufa na da mutanen da ne suke dadewa ba su tsufa ba amma yanzu saboda abincin da ake ci da wuri ake kwarar rabewa da wuri ba yanzu za ka ga ɗan shekara hamsin ya tsufa sittin ya tsufa da sai ka kai shekara ɗari da ka yi irin wannan tsufan amma har yanzu ka ga dattawanmu na ƙauye ɗan shekara casa'in ya fi ƙarfi a kan ɗan birni ɗan shekara hamsin haka yake ai saboda yanayin abinci da yanayin rayuwa yanayin yanda abubuwan na jin daɗi mu jin daɗi ne amma kuma a lafiyar mutum wahala ne Allah ya yi ɗan adam ya yi motsi Allah ya ɗan adam ya ringa tafiya Allah ya ɗan adam ya ringa fitar da zufa a jikinsa duka wani amfani ne a rayuwarsa da lafiyarsa amma mu kaga rayuwar mu kawai mutum ya shiga AC yani ya kwana ya wuni yana shan sanyi na ya gama ya sha ruwa sanyi a firiji na ya gama ya ci maiko ya hada ya kwanta ya yi bacci haba sai ka ga jikin ya burkice sai ka ga babu lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah madaukakin sarki ya ce wa qala allazina la yarjuna liqa'ana waɗanda ba su fatan haɗuwa da mu suka ce laula unzila alaina almala'ika wai me yasa ba a saukan mana da mala'ika ba wato me yasa aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don me ba a turo mala'ika ba auna ra rabbana ko kuma me yasa ubangiji bai fito kurukuru mun ganshi ba kaga duk wannan kai da kaji magana ka san maganan kafirai ne na maganan wanda ba su shirin haduwa da Allah Allah madaukakin sarki da kanshi yace laqad istakbaru fi anfusihim hakika sun yi girman kai a cikin kawunan su wa atau utuwan kabira sannan sun ketare iyaka ketare iyaka mai girma da waɗannan kalmomi kafin su yahudawa sun yi tare da annabi Musa alaihi salam sun ce arina laha jahara lokacin da annabi Musa zai je gani da Allah yana zuwa yi gani da Allah ya zo ya gaya musu Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza sai suka yi mice suka ce kai annabi Musa nan fa ba musamman me yiwa zuwa yake labe a wani waje yanzu ya ce mana Allah ya ce da haka in ya zo next ya ce mana Allah zai je gani da Allah mu ce lalle muna son a bi shi muna son a samu mutane su bi shi akalla kowane shugaban kabila na bani isra'ila gidajen dangin nan goma sha biyu muna son su je su tsaya ya yi magana da allah suna gani su da su ce mana lalle ya tabbata sun yi magana da allah kuma haka aka yi saboda in ya ce musu a'a za su ce to dama an kama shi ya roƙi allah ya ubangiji ga abin da zai ce to su zo aka zaɓi kowanne shugaba daga cikin wato gidajen bari isra'ila su goma sha biyu sai zan mutum goma sha biyu suka bi shi manya ya je inda yake gane da Allah nuri sina ya yi duk abin da yake suna ji suna magana da Allah ya yi abin da zai yi to mu tafi sai suka ce a to annan Musa yanzu in mun je suka ce mun ga Allah za mu ci ai ban mu gaishe ba da haka kawai ka ce Allah ya fito mu gaishe shine arina Allah jahara wani abin da suka faɗa Allah ya ce fa aka zatu musa'ika shi yasa duk Allah ya kashe su duk sai suka faɗi da wannan kalma na cewa su ga Allah Allah ya kashe su sai zama saura annabi Musa da ne Musa ya tsaya yi ta magiya yi ta roƙon Allah yana ya ubangiji daman ka san me suka ce sun ce ba gani nake da kai ba shi yasa suka haɗo ni da mutanen nan yanzu in na je na koma na ce musu sun mutu na kaga akwai matsala za su ce saboda daman wato za a kama ni na ce Allah ka raya su shine Allah ya ce summa ba'athnakum ba'da mautikum la'allakum tashkurun min ba'di mautikum la'allakum tashkurun Allah ya ce to shikenan duk tashi suka tashi kuma suka dawo lokacin da annabi Musa da kanshi yayi ji dadin magana da Allah kullum yana zuwa yana magana da Allah shi ma ai sai ce yana son rabbi arini anzur ilaik wannan dadin magana ne Allah ka bar ni na ganka Allah zai ya ce wa annabi Musa ya ce lan tara ba za ka iya gani na ba a wannan rayuwa ta duniya idan ka ba zai iya gani na ba shi ne sai Allah ya wa annabi Musa jarrabawa ya ce walakinin zur ilal jabal ya ce ga dutse nan ka kalle shi dutsen yana dutse abinda zai samu dutsen ɗin daga cikin hasken zatin Allah ne zai taɓa dutsen annabi Musa kuma ya kalli dutsen Allah ya ce in ka iya kallon dutsen fa saufa tarani to sai kuma a zo a yi maganan ganina shine Allah ya ce falamma tajalla rabbuhu lil jabal lokacin da hasken zatin Allah ya taba dutsen annai Musa ya kalli dutsen shi dutsen ja'alahu dakka sai hasken zatin Allah ya nike dutsen ya zama gari da annai Musa ya ga dutse ya zama gari shi kuma fakarra Musa sa'ika kawai sai faɗi ya suma to kai ko kai mutun nama da kashi dutse ya zama gari kaga ai akwai ba zo kan kawo ma kenan sai Allah ya san me zaka zama kuma anai Musa ya suma shine Allah ya ce falamma afaqa lokacin da anai Musa ya farfado da man kawai sai ya ce qultu qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul muslimi shi Allah na tuba magana ganin ka a bari eh shine magana yau ni kawai na mika wuya amma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa al'umman musulmi cewa wata rana lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune daren 14 wata ya fito yayi haske ya kura haskensa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga kai shi sama yace wa sahabbai innakum satarawna rabbakum yace ko dinnan wallahi za ku ga ubangijinku yace kamata rauna hadal kamar kamar da kuke ganin wannan watan har yace la tudamuna fi ru'yati in ko tashi ganin Allah ba wanda zai ce ni matsa ban gaishe ba wato kamar wani ya tsare wani ba ko da kowa zai ga Allah saboda shi ganin Allah kuma ya fi aljanna daɗi Allah ka samu gaishe maluma suna cewa da Allah ya ce walade na mazihi da ya ce akwai kari da zamu a aljanna an ce shine ganin Allah in ka ga Allah aljanna kuma sai ka ji aljannar ta ganin nasa ya fi aljannar da kake ciki daɗi يوم يرون الملائكة
يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا
Allah madaukakin sarki dangane da abin da kafirai suke faɗi na cewa wato da ma an aiko mala'ika Allah maɗaukacin sarki ya ce wato yau mai raunar mala'ika wato ba mala'ika suke so su gani ba sallah ce akwai ranar ganin mala'ika tana zuwa shi ne ranar da mutum zai mutu dukkan musu kowa ya ga mala'ika Allah ya sa mu gansu a sura mai kyau wanda za su mutu da imani za su ga mala'iku a cikin sura mai kyau wallahi mafi kyau shi yasa ai ba mun karanta a cikin wannan littafi na jin annabi dauda alaihi salam da ya tambayi mala'ikan mutuwa ya ce ya gwada masa inda yake zuwa da ya fito masa ya ce to ai ko wannan ya ishi mummini farin ciki a irin wannan sifa da zai fito mai kyau amma fa idan ba haka ba surar su ba kyau duk wani horo da kake sani a duniya to nafila ce wala duk wani abin tsoro da ka sani mala'ika yana fitowa ninkin ba ninkinsa da haka shi kada ya yi shi mutum damuwa Allah tsare mu Allah madaukakin sarki ya ce yau mai raunar mala'ika ranar da za su ga mala'ika la bushira yau mai izillil mujirin babu farin ciki babu albishir a wannan ranar ga masu laifi su ne kafirai sa'annan waya kulu na hijiran mahajura za su yi ta cewa wato tsari wato abin tsarewa ma'ana suna neman Allah ya tsare su daga mala'ikun kuma ba zai tsare su ba domin haka mala'ika zai tsaya a kansu ran da yake jikin dan adam yana gudu a jikin dan adam kace ya ce da ƙarfin tsiya za a zare shi maluma suka ce shine fassarar wannan zai'ati garka Allah ya ce ina rantsuwa da masu cizge cizge ran kafirai cizgewa da karfin tsiya ran na ta gudu kuma kun san wanda yake kafiri mala'iku ba su zarar shi sai sun bashi kashi mala'iku ka walau tara izil mala'ikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum haka mala'ika zai zo sai an turo gurub ɗin mala'iku masu ba mutum kashi kafin masu ɗaukar rai wannan kawai ‘yan bugu ne amma duka mu ba ma ji saboda inda Allah ya bar mu muna ji da duniya ta hargitse ba ka ji azabar kabari ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku roki Allah ya tsare ku daga azabar kabari yace da Allah zai gwada muku ko ya bar ku ku ji abin da ake yi a cikin kabari da za ku mutu za ku iya rayuwa ba ya ce da habadan wata rana kuma ya ce wa sahabbai da habadan walaula an latata dafanu ya ce da habadan kada ku dawo ku daina binne mamatanku ba ya ce da na roƙi Allah ya gwada muku abin da ke faruwa a kabari za ku dawo ku kasa kai mamatanku kabari ya ce da ba don kar a yi haka ba da na gwada muku ku ga me ke faruwa a cikin kabari amma haɗin Allah yana gwada mutane ayoyi wasu wurare za ka kabari ya farke da wuta yana cin wuta kabari wuta sosai eh akwai wanda maciji ya fito a kabarinsu Allah ka kiyaye eh akwai wanda macijin bakin maciji ya ringa tsintiri ana canja ramin kabari sai an gama tono sai ka ganshi to saboda ai ba maciji bane haka suka hakura aka sashi akwai wanda bayan sun sa mutumin suna jin ana karye kashin sa maciji na karye kaso so yi kukukus kuskus to in ma kun cire shi na rakon shi ba abinda aka iya na kawai hikimar dan adam shine ya bi Allah Allah ka ba mu daman biyayya Allah madaukaki na'am wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura Allah madaukakin sarki ya ce wa qadimna ila ma amilu min amali muka gabatar da ayyukan da suka aikata wannan shine abinda Allah zai wa kafirai tashin alkiyama duk wani aiki da suka yi masu kyau aiki ne da suka yi gashi nan saboda mai babu su da sakamako fala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna Allah ya ce ko ma'auni ba za mu sanya musu ba dan ba abinda za mu ba su da haka za mu zo da ayyuka gashi aiki ne sun zo sun yi shi Allah ya ce amma fa ja'alna haba'an mansura sai mu da shi kura mu watsar da shi saboda ba a so sharaɗin karɓan aiki a wajen Allah shine musulunci sharaɗin karɓan aiki a wajen Allah musulunci wanda duk ba musulmi ba duk aikin da ya Allah ba zai karɓa ba shine ma'anar wannan aya duk abin da ya Allah zai watsar da shi hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna in kafiri ne yake kyautatawa akwai kafirai masu kirki akwai kafirai masu kyauta akwai kafirai masu sadaka akwai kafirai masu abubuwa to duk abin da suke Allah yana biyan su a nan duniya Allah yana kara musu lafiya Allah yana kara musu tsaro Allah yana ga su nan dukiya a nan saboda lahira ba su da komai sharadin lahira Allah ya san mutum aljanna sai ya yi musulunci shi yasa aljanna babu wanda yake ba musulmi ba da zai shiga shi yasa Allah madaukakin sarki da ya bamu labarin wato haskawa da za a yi tsakanin ƴan wuta da ƴan aljanna ƴan wuta na wuta ƴan aljanna na aljanna idan aka hangu ƴan wuta suka hangu ƴan aljanna suna dabdala suna cin kayan marmari suna cin ga apple ga inabi ga ruwa ga komai sai su ce musu an afidu alaina min alma'i amima razaqakumullah kudan san mana mana kudan ba mu ruwa daga abin da Allah ya zata ku ko dan bani me suke ce musu qalu inna allaha haramahuma alal kafiri Allah ya haramta wa kafiri ya ci kayan aljanna da haka kaga ba magana shiga da haka wannan duk ka gani ba gaskiya bane yanda ake ga yara cewa wai in mutum ya kirki wai Allah da ake bautawa cewa wai kowa zai shiga wanda yayi musulunci shine zai shiga aljanna Allah ka samu a ciki.
Ashabul jannati yawma idin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila.
Allah madaukakin sarki yace ashabul jannati yan aljanna Allah ka samu a ciki. Yawma idin a wannan rana su ne khairun mustaƙirar su ne waɗanda suke da mafi alherin wajen zama ita ce aljanna sanan ahsanu maqila suke da mafi daɗin wato bacci na hutawa ƙailula kun san aljanna in ya shiga ana aljanna ana bacci a cikin aljanna bacci ba na gajiya ba bacci na jin daɗi kamar yadda ake cin abinci aljanna ba don yunwa ba kamar da ake shan ruwa aljanna ba don kishin ruwa ba eh nan duniya da ana yi ne saboda duk wannan dalilan babu su aljanna ana yi ne kawai don jin daɗi to dan aljanna zai samu jin daɗi zai bacci a cikin aljanna bacci wanda yake na ni'ima Allah ka samu a ciki alhamdulillah na zo na'am amin yan wuta za su na'am eh na'am نعم نعم yace yanda yan wuta za su ga yan aljanna haka yan aljanna za su ga yan wuta eh amma duka a cikin miya ba wai shiga za su yi su wannan ba shigowa za su yi ba wannan ma ba shiga za su yi cewa kuma ya ji an ce idan larabawa suka sama bautan gumaka to alamar tashin kiyama ne yana hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yace duk a fitar da gumaka daga cikin jaziratu arab yace amma tashin kiyama za su zo suna za a dawo da bautan gumaka ba shakka sun dawo da shi abubuwa na maganar tashin kiyama kan ai suna nan da yawa sai dai kawai Allah ba mu sa'a na'am amin na'am alhamdulillah amin amin na'am min azabiha نعم نعم to cewa ba kowane kafiri ba ne zai shiga wuta sai idan malaman da suke maganan ahalil fatira ahalil fatira su ne waɗanda saƙon manzanni da yi musu mutum da aka haife shi a cikin wata ciyawa na ya rayu a cikin ciyawa ai ka gane da shi da baban shi da maman shi ba su ji labarin kowa ba a duniya ba su ji labarin an aiko wani annabi ba suna ake kiran su alil fatira suna iya zuwa a ko'ina su ne suke magana saboda su ma dalilin su ayar da Allah maɗaukakin sarki yake cewa makon namu azubina hatta na ba'atha rasula Allah ce ba mu kasance za mu yi azaba ba har sai mun aiko manzo sai mun ce ayi an yi shine dalilin da suke faɗi ana kiran su ahlul fatira amma wanda yi kafirci duk kafiri da ka sani Allah ya gaya ma innal inna inna allaha la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha wannan ayar qur'ani Allah ya tsine wa kafirai ya yi musu tana dubutar sa'ira kuma za su dawwama a ciki ta ga ya ba wani bayani koyi na amin na zuwa na akwai madamana akwai madamana illa illa shi abin da ya shafi mududu na alkur'ani in ba mutum ya san qira'atul ashira ba da ma qira'a shazza akwai su qira'i bayan goma in ba mutum duka ya iya ba to shiga cikin wannan kawai zai bata a kan shi da mu wani lokaci zai ji kira kamar an bata kuma daidai ne na da shi an bata ne a irin nashi karatun abin da ya sani iyaka kenan mafi yawan mu mafi yawan mu daga hamsu sai warshi na nuhu muka ji masu kokari ne su hara da kanur da da wannan da ya kira nan da ake da yi suna nan da yawa almuhimmu ci abin da ake so da musulmi ɗaya daga cikin su dai zan koya kai ba wai da kanka ne kake ja abinda ka ga dama ka ja ba a'a yanda ko zamanin sahabbai an samu tsakanin sahabbai in wani wata kira'a sai ya ce san ba haka ake ba su zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka yake eh wallahu ala alaikum assalam na'am Na'am. Yau ya ce ina tambaya mutanen da suke zama ba sa sallah. Amma azumi ya zo sai su sake musulunta. Eh, ana. Ai Allah duk wanda ya bar sallah ba musulmi bane. Karatun da da yawa ba su gane ba kenan. Wanda duk ya daina sallah in ji manzon Allah sallallahu sallama ya zama ba musulmi ba shi ba ruwan musulunci da sunan mutum ko da garinsu ko da wane shi annabi sallallahu sallama ce ya yi العهد الذي بيننا وبين الكفار الصلاة yace man taraka ha faqad kafar kawai bambanci tsakaninmu da kafirai sallah duk wanda ya bar sallah ya zama kafir daka sunan su kafirai amma da azumi suna ƙara shiga musulunci in bayan azumi yayi wuce sai su fita kaga in suka yi rashin sa'a kafin wani azumi suka mutu shikenan ai matsala ce barin sallah jama'a wallahi birnin tsikar ka bar sallah koyaya mutum me yake a duniya koyaya kowace ma kwama ta yake to ya tsaye da sallah a same shi yana sallah to lamarin shi da dan saukin magana amma kana barin sallah ai ba musulunci ba ku ji lokacin da aka soki sayyidina Umar radiyallahu anhu yana sallah ya yana suma ya dawo ya suma ya dawo da ya dawo sai ya ce a sallan nas mutane sun yi sallah ne wato kada ya zandan an soke shi an bar sallah kawai an zo kai shi sai a ce mishi eh an yi sallah sai ce alhamdulillah cewa yi la hazza fil islam liman taraka sala yace ba wani rabo a musulunci ga mutumin da ya bar sallah duk wani gafara duk wata rahama duk wani jin kai duk zaka samu ne kana sallah kuma hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ranar tashin alkiyama ma farkon abin da za a wa mutum hisabi da shi sallah me yace yace in kai kyau kuma yayi kyau me ma'anarsa ko da ba su yi kyau ba sauran kayan in sallah ta yi kyau shikenan za a ce ka wuce sai yace in aka samu ba sallah komai ya baci wataƙila hannun hadisin mutane ba su gane shi sosai ba daidai yake da kamar a ce maka misali zaka je kasan zaka je America ko zaka je Sudan ko zaka je dai wata kasa a ce an yadda ka zo da akwati 12 akwati 12 aka yadda ka zo da shi sai amma a can iyafar sai a ce to amma a buɗe akwati daya idan aka ga akwati daya kayan mai kyau ne shi kenan sauran duk su wuce a buɗe akwati ɗaya in aka ga kaya mara kyau sauran duka babu ba za su wuce ba an gama kamar haka ne kaga idan za ka tafi sai ka ka samu ahalari ka cike guda ɗaya sauran duk ka zuba koken misali nake kawai in aka buɗe aka ga halari shike da masha Allah duk sai kauce to sai kuma wannan duk ka zuba a halari a guda 11 na farko sai ka sa koken shine yadda kaji wannan haka magana hadisin yake in aka duba sallah ta yi kyau komai ma komai da kyau yayi kyau ne an an barka kawai ka tafi in kuma aka ji sallah ba kyau komai komai dai ya baci ne ko da yana da kyau ba a so da haka maganar musulmi ya zan baya sallah wallahi ko kadan kar wani ya gwada eh Allah kiyaye eh wa alaikum assalam na'am wa alaikum assalam na'am ya halatta kafiri a waye gari ya ce na zama musulmi ba tare da ya karɓi musulunci ba to ai musulunci akwai da ake yi zama amma ya zai iya cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi kadai kuma ya zama musulmi amma ana yin musulunci ne dole da faɗin waɗannan kalmomi da yarda da su in yayi karatu misali ya gane ma'anar su ya faɗa ya zama musulmi ba na nufin sani na gaya masa kamar yadda ake na musuluntar da shi ba a ai imani ne kuma a zuciya yake inda ya yarda da la ilaha illallah ya yarda muhammadu rasulullah ai da shine yake zama musulmi shi kadai ya faɗa ya zama musulmi eh shin ana zama musulmi mutum da kai shi kwarai da gaske ana zama musulmi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ai ce a yi kawai da yake ya san sun san musulunci ce musu yake ka musulunta ba ce na musulunta ai ka ce la ilaha illallah saboda sun san ma'anarsa kuma ba sa yadda su fada saboda sun san ma'anarta amma sun kawai yadda ka san ana magana tun da larabawa ne sun san me la ilaha illallah a rukana rukana dan kokuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da yace masa ka musulunta sai ya ce zan musulunta amma in zaka kayar da ni kayar da ni kokuwa eh saboda shi shahararren dan kokuwa ne dan wrestling yana ganin duk waka ba mai ka da shi manzo Allah ya ce na ka da kai zaka musulunta yace zan musulunta sai ce to bismillah manzo Allah ya ka da shi ya tashi ya ce ni ka kayar ce kai ne na kayar ya ce mu kara suka kara ya karka da shi sai da suka yi so uku amma bai musulunta ba kawai sun yaba zama ya shiga garinsu yana kai annabi ya iya tashi saboda shi ya san tsafe-tsafen da ya iya kukuwa watakila na ya ɗauka shi kuma ya nannin kashi wajen iya iya yadda yi da haka su sun san me la ila lalla kuma ko kai ka faɗa in ka san me ka faɗa haka yake wallahu alam lokaci yayi nisa sallallahu alaihi nabiyil karim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على
ya tafi gida sallah bai je gidan ba Allah maka da shi kai Allah na san maka kan mu mutane ce wannan ga maka san shi wani Allah ya ce wani gaje ne da kullum tare muke da shi Allah bai zo ne shi sunan malama ta koyi da yayi Allah da yake kullum wala karatu ikon Allah kwarai ku
to akwai bawan Allah da aka ce shi yake tattara littattafai ya yi hatsari ya rasu zai je sallah gida amma dai kaga abin da muke faɗan matsala amma sunan shi shi ma bai san sunan shi na sunusi ko eh to Allah ya eh to Allah ya mashi gafara Allah ya ji kan shi Allah ya sa ya huta Allah ya hada mu da shi aljanna مكان فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسيء مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونجه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إن كان محسنا فزد لسانه وإن كان مسيئا فتج عن سيئاته اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده اللهم اغفر لنا إذا أكرنا إلى ما صار إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله آمين